سيدنا محمد الفاتح لما أمرك ولكاتب لما ناصر الهج بالهج ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau muna alhamis sha biyu ga watan safar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da takwas ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu na ruhul adab wannan shi ne halka ta goma sha biyu kuma muna bin sharhi wato ruhul arab da sharhin lailul arab da sharhi ruhul adab za mu tashi da baitin ma dama gairuhum in falaysa ay ma dama gairuhum bi qalbin la yunal ma'rifatul maula aqulu bil tida la ilaha illa allah muhammadun maulana لا إله إلا الله محمد مولانا ما دام غيرهم بقلب لا ينال ما دام غيرهم بقلب لا ينال مولانا معرفة المولى أقول بارتداء مولانا لا إله إلا محمد مولانا shewa radiyallahu anhu wa ardahu wa annabi yace ma dama gairuhum bi qalbin la yunal ma'rifatul maula aqulu bi irtidal yace matsawar ma dama gairuhum bi qalbin matsawar akwai wani a cikin zuciya la yunalu ma'rifatul maula ba a samun wato sanin ubangiji tabaraka wata'ala aqulu cewa radiyallahu anhu yace ina faɗar haka da kai tsaye ina faɗar wannan magana ba na shayin a ce ni na faɗe ta a shari yace ma dama qalbul muridi muta'alliqan bi mahabbati ghairihi muddin zuciyar muridi ta ta'allaka da son wani suwa kenan wanda ya gaya maka a baya balaysa lil muridi bayna zalwali ma'ar rasul thumma mawlahu ali to muddin son wani soyayya wato muridi soyayya ta tara ta da son wani waɗannan ubangiji tabaraka wa ta'ala annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to muddin zuciyarka ta ta'allaka da son wani su to fala yunaru ba a samu minan layi daga Allah al-mazida ba a samu ƙari daga Allah liannahu la silsilata lahu fi dari domin wanda yake wannan halin sa shine halin sa bai da wani silsila a cikin tariqa bal huwa da iyu kawai mai da'awa ne wato farili wanda yake shi shi kadai alat taqiqi bisa zance wato tabbatacce da kaulin Sheikh al-Bakari radiyallahu anhu saboda maganar Imam al-Bakari Allah ya kara masa dace wa biduni wusulatin wa hariku ma la da shay'an wa alayhi darb yace wanda bai wato wanda yake motsawa ba tare da saduwa ba ma la da shay'an wannan bai sadu komai ba kana tafiya baka allaka tafiyarka da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da soyayyar ubangiji ba wannan ba abinda zaka samu ba abin da zaka samu shine kawai darakul asfali wa alaihi daraku Allah ya kiyaye shi shine innal munafiqina bid darakil asfali ko aqulu shawa radiyallahu anhu yace qawli ai qawli haza magana ta wannan birtijal ina faɗar da kai tsaye ko da ni kadai ne zan faɗi da zan faɗi da wala ubali ban damu ba artajulul kalama wato zan faɗi wannan maganar kai tsaye ai ta kallawa bihi min gaida ajma yi abu in an ce zance irtidala wato mutum ya magana ba tare da ya tattala abin da zai faɗa ba aw artajilu ko ma'ana artajilu ya ani in farada bi ra'ayi ma'ana ya kadai da da ra'ayi da wannan ra'ayi wa zalika al-murad wannan shine abun nufi wallahu a'lam Allah ne masani kuma ashara radiyallahu anhu limaiyati al-muraqaba sannan shi wa Allah ya kara musu dayi zuwa tarayyar nan ta kiwo ta kula ka dinga tuno cewa ka dinga halarto girma da farjini na jagoranka wanda shine ka karbi aurat na dariqa a hannunsa da aurat na tarbiyatul azkar wannan hakan zai sa ka samu riba ka samu alkhairi shine shi yake faɗa radiyallahu anhu yace wa kum la ilaha illallah muhammadun maulana وكن مع الشيخ دواما تربح وكن مع الشيخ دواما تربح وكن محبا هالكا فتفلح مولانا لا اله الا الله شو Allah kara musu dace kun ma a ciki dawamu ka zama tare da shehin ka jagoran ka bai nuna maka yadda zaka bi Allah to ka zama tare da shi a fitar tarbahu za ka ribanta da wannan kasancewar tare da shi wa kun muhibban ka zama kowa mai soyayya gare shi wani kan mai zurwa ba cikin soyayya fa tukulihu sababin haka sai ka samu rabauta ai wa kun ayyuhal muridu sadiq ka zama ya kai wannan muridi ne gaskiya ma a shige tare da wato jagoranka na addini wa ashabihi da almajiransa ka zamo tare da shi bi kalbika da zuciyarka wa qalbika haka jikinka fi hali qurbika a halin kana kusa da shi wa bu'udika da nisanka domin akwai qurbi na zuciya akwai qurbul qalbi akwai qurbul qalbi qurbul qalbi shine ta yi kana sana shi kuma yana Najeriya to zaka iya kasancewa tare da shi ta yaya ta zuciya soyayya ce an bayyana akwai kuma qurbul qalabi kusa ina unguwar yana unguwar wannan qurbul qalabi ce qurbul qalabi idan babu qurbul qalbi yana iya zama wa mutum masiba ya sai ya wada wutar jahannam an bayyana a daidai lokacin da na tana shi kuma qurbul qalbi zai sa darajar duk da shi bawan Allah ya hau shi ma sai ya salu ka bayyana ba a wato bayyana wato akwai wanda yake zaune da bawan Allah amma da sabobin bawan Allah nan gashi kusa da kusa yake amma wuta za shi saboda wannan bawan Allah wannan ne kusancinsa bai masa ba bai amfani da wannan akwai wanda kuma yana san tana shi kuma bawan Allah yana nan kan amma duk darajar da bawan Allah ya hau shi ma wancan na tana zai hau saboda qurbul qalbi yana san sa dan zakin Allah annabi sai al-mar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ai ya tambaye shi ga larabawa kawai ko yace al-mar'u yuhibbul qauma walam ma yalhafi mutum ne yake son mutane amma ko bai rusu da su a daraja aikin da yake yi kai ba za ka iya ibadar da yake kai ba za ka iya kuma kana son ka to yanzu an je aljanna soyayya ba ta da amfani kenan sai annabi sai ce a'a soyayya tana da amfani mutum yana tare da wanda yake ko da ya fi ka a daraja da aiki da ibada to in ka ta'allaka da soyayyarsa to sai a haɗa ku a aljanna saboda san da kake wasa kenan nisa bai cutar da kai ba saboda ne akwai soyayya kaga kusanci na ma'ana kenan kusanci na zuciya ba wannan ya ce zamuwa hijabi ina ba da bai da haka ne nake iya tuna hadisin Sa'adu bin Abi Waqqas ka san yanzu wasu in aka ce ai wato ka san Shehu Jana radiyallahu anhu yana faɗan irin yadda matsayinsa suke da kuma irin yadda inkari ga janabin shi yake zamowa matsala wasu sai a yi ta inkari ana ta musu ai wanda ba san addini ba ne na Allah amma shi duk inda bawan Allah yake a zaune a guri to shi nan tasha duk inda wani yake to tasha tasha wuta kuma tasha aljanna wani tanan zai hawaye da ba aljanna wani kuma tanan zai hawaye da wuta wanda ya yarda da shi ya aminta da shi ya so shi ya hau mota ya tafi aljanna wanda ya yi shi ya tuje da ya tafi wuta an fahimta kuma wannan sai dai in ba a zarba ba a cikin hadisai ba duk za a gano wannan hadisai suna ta zuwa mun akwai wani da ya zo mun amma ya tafi amma ga hadisin sa'ad ibn abi waqqas hadisin sa'ad ibn abi waqqas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je duba shi bai da lafiya a Makka Sa'ad yana ganin ciwon ya kai matuƙar da mutuwa ne ba zai tashi ya fara jin alamun kan mutuwa ne da haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duba shi sai sai ya rasulullah alayka salatu wassalam ni mutum ne da nake da dukiya wala yarithuni illa ibnatul liwa ila gashi ba wanda zai gaje da sai ya ta ba a kat afa atasaddaqu bi thuluthai mali ya rasulullah alaihi wasallam na iya kasa dukiya ta biyu ba da sadaka kaso biyu ba kaso daya in ne ya ta mutu ita kadai in na bar dukiyar na mutu za a ba ta rabi ne shauran kuma a ba to yanzu ina raye ni na iya raba dukiyar uku ba da sadaka kaso biyu in bar kaso daya Allah sallallahu alaihi wasallam la ba ba ba za ka yanka shari'a ba ta yadda ba sai ce fashadaru to shikenan na iya rabawa biyu ba da rabi ba rabi sai ce la zala ta sai ce a sai ce fasulu to na iya kasa uku ba da ɗaya barka so biyu sai mun zala ta sai ce asulutu asulutu kathirun aw kabirun bi ruwayi ku fa to auka wa ala alaihi wasallam yace ɗaya bisa uku ɗaya bisa uku babba ne ko kuma shi ma ba da yawa amma sai ya shiru to da ya shiru sai aka gane zai iya yi in ka zo mutuwa kaga za ka mutu ka iya kasa zuciyarka uku ka bada su ɗaya bari ma dai hadisi ya tabbatar da haka inna allaha tasaddaqa alaikum bi thuluthi amwalikum inda wafatikum ko inda mamatikum ziyaratan fiya salatukum aw kama qala alaihi salatu wassalam Allah ya muku sadaka da ɗaya bisa ukun dukiyarku lokacin da kuka zo mutuwa dan ku ƙara aikin lada dan ku ƙara aikin lada kafin mutuwa da haka sai aka bar shi anan to sai ta yi ukhallabu ba'da ashabi ya rasulullah alaihi salatu wasalam yanzu shikenan za a tafi a banki anan da ya rasulullah za ku da ku tafi da sahabbai na duk a tafi Madina ne a banna anan maka mutu a maka wato kamar baya so ya mutu a garin da ya bar shi dan zatin Allah ba ya yi hijira ko a Madina ba an zo maka kuma larura ta kama shi mutuwa to bai so ya mutu a nan saboda ai gari ne da ya bar shi dan zatin Allah so ya kira bar shi kenan sai manzo Allah sai sallallahu alaihi masa innaka lan tukallama fatun fika nafaka تبتغي بها وجه الله إلا أذرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك وكافن nan yace za a barka yace hatta yan tafi a bika a tsawaf wa yudurra bika a karun nan shine inda nake so aka wallahi kai za a barka anan wasu za su amfana da kai wasu kuma za su kushi da kai annabi ne ba za a baka kai ba a baka ba nan wasu za su amfana da kai wasu za su cutu da kai me ake nufi da wannan zancen kaga kenan shi sa'ad da abi wa qasim waliyin Allah za a bashi a maka wanda ya kyautata masa yayin masa alheri ya amfana da shi wanda ya cutar da shi kuma shi ne ta in tafi a duka akawa wa yadurra bika akharun to duk inda waliyin Allah yake haka wasu za su amfana da shi wasu za su cutu shine dai ma'ana hadisin man adali waliyan faqad azantuhu bil harith kuma shine ma'ana hadisin sai na hadisi da yace manzo Allah sallallahu ya ce yaran yace la ahadun nabiyul ummi alayya alƙawarin annabi ne al'ummi gare ni cewar ba ni so na sai mumini ba ni ci na sai munafiki haka sai na arewa yace manzon Allah ya gaya masa sallallahu alaihi wasallam ba ni so na sai mumini ba ni ci na sai munafiki kaga kenan shi sai na arewa sallallahu wata mahadaji ko ka zama mumini ta sababin sa ko ka zama munafiki ta zawabin sa to duk waliyan Allah ko ka zama na kirki ka amfana da su ko ka suci da su duk inda suka zauna haka yake a tayin tafi a bika a kawamu wa yadurra bika akaruna to da haka wato shine ina ba ku misalin qurbul qalbi wal qalbi shi na zuciya shine na ma'ana yanzu nan bishiyu dalar jalawan ba a garin sa muke ba ha ba a zamanin sa muke ba ko tazaran mu da shi shekara ba mu ganshi ba ba mu ga wanda ya ganshi ba ba mu ga wanda ya ga wanda ya ganshi ba radiyallahu anhu ko awa ko muna san to qurbul ma'ana ke haka wato abin ne yanzu Abu Lahab ai makusancin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam na nasba nisba da me da makotaka ba amma kuma ne kaga wuta ita ce ba kowa kaga qurbul qalabi bai masa amfani ba amma kuma Bilal al-Habashi yake cewa ko a wasu kuma gashi yadda ya karɓi musulunci ya har in zuwa yau wanda ya karɓi musulunci mutu musulmi ko a hankon yake to ya fi abu da a gurin Allah saboda shi bai kusancinsa da annabi bai mai amfani ba na ba ta amfani to shi ne yace wa biqalbika wa qalbika fi hali qurbika wa bu'dika a halin kusancinka da halin nisanka likai tajjal lazzata munajati rabbika dan ka samu dadin gana da ubangijinka da Allah zikira hu domin tuna shi duna wurul quluba yana haskaka zukata wa shuhudahu tsokatin sa misawul lil ghuyubi mabuda ne ga ilman gaibobi an bayyana kama zahari yi udwajina da kaman mabayyanar sa wanda shine abun koyin mu Allah ya kara masa yadda wa qultu fi nabala cikin sa kalamu ya akudu bil albabi sukutuhu gadallihim fasillahi ذكره ينور القلوب شهوده يفاتح القلوب يقلب الأعيان في الأعيان ويزهو الأنوار في الجنان أوف yace kalamu ya aqulu bil albab zancan sai yana yi wato yana kama hankali sukutuhu gidan kawai tunsa kuma abincin rai liyin mutu illahi ga himmar dalibai zikiru ambatan sa yuna wurin ruwa yana haska bukata shuhuduhu lokacin sa yufatu rubi ne maka budin gaibobi yukallibul ayana bil ayani yana jiddu ya ainoni da ainoni wa jubul anwaru bil jinani sai hakake hakake sa da cikin aljannatu la shakka ba ku kwanto in kunta kazalika dawaman in ka zamo haka a titir ma dama umruka matsawar rayuwarka ma aka faɗi dubbika tare da tsarkin wato zuciyarka tarbahu zaka ribanta ai ta dubuka yadin kinayati hannu na kulawa ta ubangiji zai fuske ka fatasaluka ta sanya ka min halil qurbi wal wilayati daga abota kusanci da wilaya hatta ta kula lil ghairi sunnatan wa wiqayatan hakka zamo garkuwa kariya ga waninka wa ba'da al-madiyyati bayan kuma tarayyan nan to kun muhibban ka zamo mai so bayan ka kasance tare da shi in ma da jikinka da zuciyarka wa in ma da zuciyarka kawai to bayan nan kuma ka zamo mai soyayya gare shi shehu tijani to da wa tsari da almajiran shehu tijani wa kun fi ubbika ka zamo cikin sanka gare shi wa mikan ai shadidan mai tsananin soyayya litaji da mazidan dan ka samu kari in kunta kazalika in ka zamo ka haka la shakka ba makawa tufliu zaka zamo ka samu rahota ai bata kula min ahli salai zaka zamo cikin ma'abuta nagarta wal fawzi zaka zamo cikin ma'abuta rahota wal najahi zaka zamo cikin ma'abuta tsira dan me li qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan fadin annabi sallallahu alaihi wasallam al mar'u ma'a man ahabba mutum yana tare da wanda yake so ثم قال فنيت لا إله إلا الله محمد مولانا بقدر ما تحبه تنال مولانا بقدر ما تحبه تنال مولانا حمد له والحو هذا قالوا مولانا لا إله إلا الله بقدر ما تحبه gurgurdan yadda kake son sa tanalu abdalahu gurgurdan yadda zaka sami wato madadin sa fal qawmu subaye qalu hada sun faɗi wannan fal qawmu in ka da kana karanta da tafan subaye aka ce maka al qawmu to subaye ke suwa ke an bayyana yawa bi kadri ma to yi gurgurdan yadda kake son sa bi kadri duka iyawo gurgurdan soyayya ka gare shi tanalu abdalahu zaka sami madadin sa ai badar da su imanin zaka ƙara imani wa iqanan zaka ƙara samun yaqini an an san bambanci al-iman da al-iqan imani yadda iqani sakantacewa an fahimta sai muna zaune a nan ba ma ganin wani sai ka ji muryar wani wanda ka sani amma ba ka shi ba sai ka ji muryar sai kawai aka shigo sai wani ya shigo yake tambayar ka ina wani sai kace yanzu yana ko saboda ka yadda ka gamsu ka san muryar kawai shi ne yanzu yana ba kalla ba amma kace yanzu yana to imani ce to imani wani zai iya sawa kofantuwa shi imani da kace yanzu yana kai a yanzu ka kai da saboda ka tabbatar muryar sai kawai wani ya ce maka ba fa shi bane ba to yaya ya sa ka cikin ne shakku an bayyana to iqani kuwa da yazo wuce yana magana sai kawai kai haka assalamu alaikum wa sai kuka gaisa sai ya wuce shikenan sai wani ya wuce cewa ina wani sai kace yanzu yayin nan sai wani ya ce ba fa shi bane wannan zaka ke kira to ikani ce ya tsini ce duk gwagwarmayin nan da ake a tsufanci da ɗariƙa da ake yi da shauran duk wannan abin da ake mulka ka samu wannan yakin akan Allah da wannan Allah ya zama in duk duniya za ka haɗu ce Allah ba gaske ba ne kai ba za ka bari Allah ba wannan shi ake nema yaƙini an bayyana idan imani ne yanzu nan wani da ya zo wani shaytanin basuran ko wani arnan ya shishigo maka da wasu shuba'a ba akwai mustafirqun ba wanda ce karantar addinin musulunci su karanta shi su komai kafirai ne arna ne sun karanta musulunci ba dan su shiga musulunci ba sai dan me dan su yaki musulunci suna nan sun kai addata Qur'ani sun san hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san tafsiri sun san menene kawai sun koya ka ne dan su dinga wato yin munazara da musulmi suna nuna cewa addinin musulunci akwai gyara ko akwai wasu abubuwa na ba daidai ba da waye da waye da waye to idan mutu to idan imani yana jiru-jiru to wanda imanin sa yake gidigidu in ya zauna da wayannan yanzu ne ya tsara da gicciye wa imani Allah ya kiyaye amin amin ya rai na yawa mustashrikai
ba wanda ya taɓa hadisin annabi ne ma irin to kaji to kaji ko duk hadisin da ka sani da mutum da tafsiri da dalili da haka ya tattara su da kuma ya fassara ga abin da malam wani yake haka kaji mustashrik mustashrik ne arni har ne ya taɓa yarda da Allah shine yayi wannan aiki to yanzu irin wannan in aka zauna da shi babu wata tirce na imani mai karfi yanzu da ne sai sai kora a da shi Allah kiyaye to da haka duk gwagwarmayar da ake a sufanci so ake ka samu yaki me yaki ne shine maqamul islam duk gwagwarmayar da ake shine ka samu yaki abinda ake faɗa na Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah da tufa Allah da ka gani da idan ka kurkuru a nuna maka ba tare da wani ya baka labari an yi ba sai wani ya ce au ana yi ana yi hatta in ilala ma malaman su sun faɗa ana yin haka duk abubuwan nan da ake faɗa daga jin labari da waye da waye ka kuma gani iri shine yaqini a ji a ga tarifin da Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi wa al-yaqinu a cikin madaris al-sadiqin wanda a ciki ne ya shiga kawo batun Ibn Taymiyyah al-Harani irin kashafin da yake da shi da irin abubuwa da yake gani a cikin wannan to a je a ga tarifin da yawa yaqini cewa shi fa yaqini ba fa magana ce wace da kuwa da abinda ba wuta bace da aljanna ya kawo wani yana cewa ko kiyama ce ta ji wani tsare da Allah ba ya so eh ibn al-qayyim ya kawo shi magana ina ga ko ya ambata sunan nasa ko bai ambata ba yace wani ya faɗa ko kiyama ta ji wani tsare da Allah domin duk abin da ake faɗa ne kiyama ya gani karara ba wai tun bai yi ba ya gani don ga gani ko ne za a zo a ƙara mai zai kai ne da ban gani ban aka ce sai ka ah ka ga abin da ake faɗa ka ga mala'iku ka ga suwana ka ga suwana yi ina nan duk ya ga abin da za a nuna ai to ba an yi wacce ya mana eh eh na ji ana jingina sai na alu magana duk da shi kuma na ga bai yi idafanta shi ma ana jingina mai ba to shi dai ibnu qayyim ya kawo amma ban ji
ga al'aiki da gani na Allah to kaji ba ga mutane da gani sun ce suna kuma da al'aiki da gani na Allah to akwai hadisi sahihi ma akwai hadisi sahihi wanda hanzala yake gayawa sayyidina abubakar yace idan muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yuzakiruna bil jannati wan nari ka annar ayi in muna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana aljanna yana gaya mana wuta yace kamar ga ta a gaban mu muna gani yace in mun kuma dawo gida muka zauna gurin iyali sai mu manta eh da afasnal ahala wa bai'at wa yace sai mu manta sai sai na baka da to wannan abin da kake ji ai ni ma ina ji in dai wannan ne yasa ka munafunci ka zama munafiki to ai ni ma na zama kenan dan mu ma ni ma ina gaban annabi sallallahu alaihi wasallam in yana faɗa aljanna ni ma ganin ta nake a gaba kamar ga ta a gaba na da wuta amma ko mun ko ba irin yadda kake ji ina ji sai ce to mu je gura annabi sai suka je gura annabi sai wanda sai dawo gare ce na hanzala ne ce ya zama munafiki ce wa ma me ya faru ma zaka me ya faru sai ce ya rasulullah muna gaban ka muna jin kaza kaza kaza kaza kaza sai ce law annakum tadumuna ala ma antum alayhi indi la safa hasbul malaikatu ala kulli aw kama qala alayhi salatu wasallam yace da za ku dawwama a irin wannan yanayin da kuke gaba na ofis zikiri za ku dawoma cikin zikiri annabi za ce to mala'iku duk da ake faɗa Allah za a bude muku za su dinga jin abu ba ku kuna kai ka kuna kai ki kuɗa ku za su dinga jin abu ba za su dinga miƙa wa alaƙu ku ba haka akan hanyoyin ku za ku dinga tsaya da mala'iku a mala'ika duri na ga cewa ba ga cewa kai ta a wuce lafiya lau in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin nan kuma sahihul la gubara alaihi ba dai ne ya rawaito balle ka dinga shi a ruwa kace ai ai bai inganta ba hadisi ne ingantacce la gubara alai manzo Allah zai ce wallahi malaiku za su dinga gaisawa da ku akan shinkudin ku kuma haka a hanyoyin ku za ku dinga ganin su duk su jibril zai ce ai akwai ba babu ba yanzu anan muke karatun hannun masail da ku anan muka dauko littafin Maulana Sharif Ibrahim Sale da sai da da Alif Isa fi tafsir qawaid al-istiqad kowannen mu nan yana da mala'ika goma goma daga safa zuwa yamma akwai mala'ika goma da suke cikinka in su yamma dai goma su tafi goma su zo su kuma karɓar duti na aiki su leƙanka idanka nan duk akwai mala'ika akwai mala'ikan da musamman kawai shi aikinsa kakkai bacci miji zai ciye ka babu yadda za a yi ɗan adam yana bacci miji zai shiga bakinsa bai yi ta ba ba a taɓa yi ba kuma ba za a yi ba kana bacci sai ka ya tashe ka mala'ikan yana nan kuma wannan ba kaburi ba wani kowa to wannan mala'ikun kai da baka taɓa ganin su kuma duk suna to da za a yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din duk daga gansu tarakibu da asidu na'am kwarai kuwa imran shi ya faɗa da bakin sa ya gaya wa tabi'i yace yace ciwo yace sai lala da yadda ake in aka ci ciwo sai ka kawo za ka kona gurin dan duniya sai aka ce ja suna cewa abun alkayyu ko ko yaki aka je shine treatment din da in aka je aka yi wa mutum raunuka da waye ko aka yi harbe shi a kifi da kibiya to in aka cire ta gurin da aka cire din sai a sa wuka sai sai ja sai a sa maka ice a bakin ka nan ka danna sai a zo a tsakana maka ita in aka tsakana aka gurza sai a kuma mai da ita wuta su da haka ake tiritima shi suke cewa alkayyu to sa'ad imran dan husayn sahabin da Allah ya kara masa ita sai ya ji rauni sai aka yi masa wannan sai ce ya ce da sahabin ɗan tabi'i ne kuma mashahurin tabi'i ne sunan sa yaban abu maulana sai a cikin littafin sa al-mujir ya kawo hadisi sai ya ce masa wani da ina ganin malai suna zuwa suna gaishe ni amma da na ji ciwo aka yi min wannan abun na wuta sai suka daina zuwa yace da ciwon ya warke yanzu sun dawo suna zuwa yace amma kada ga ya kowa kakka bara sai da ya rasu sannan ya bara yace ga abin da Imran bin Husayn ya bara yace to daga ganin mala'ika yan sahabbai wanda ba su ga mala'ika ba ai ba su da yawa ware shi ne ki yanzu shi kaga ana kaga yanzu da ake cewa allazina yu'minuna bil ghaib yanzu mu mala'iku gaibu ne a kuma dan baka taba ganin su ba ko ayi kun taba du'a ku taba biya ba to kaga mu in an zuwa ce allazina yu'minu bil ghaibi sai a ce Allah ko aljanna wuta duk gaibu ne sannan ko mala'iku wa gaibu ne akun kai aljani ma mu abun wani gaibu ko ba haka ba in dai ba mu da muke kokawa da su wani lokacin idan ne kaka danne su za tabbatar akwai aljani ke an fahimta to to shi yanzu ba shi mala'ika ba gaibu ne a gurin Ibrahim ibn Hussein ba gaibu bane dan ya san sun gaisa da shi da haka shi yanzu in duk duniya za ta zo ta haɗu da ce ba mala'ika to sunan abun washin wuka gaban doki a gurin amma zai zama ɗaya da wanda ko bai ga mala'ika ba wanda bai gani ba imaninsa ba tabbatacce ba idan aka zo ana ƙaryata ana waye sai abin ya nemi ya shiga ya sa masa kofanto an fahimta to da haka su ɗan kirala duk da ake rigima da su duk ba su gane wannan ba abin da ake so mutane su kai makamin ya ƙi in ka zo ka tsaya iya sallah da zakka da azumi da hajji na rantsi da zatin Allah in ba kai wasa ba wuta za ka yi iya wannan ka tsaya a wannan rayuwar tamu da laifi ya zai mana kamar numfashi salloli biyar kawai ka tashi ba wani tsujiri ba wani ƙarin talaki ba wani ƙarin nabil bidi iya sallah biyar da azumi da zakka da iya wannan kawai to in ka je annabi ya ga mana da su ake biyan bashi wayannan ko ba ka bane hadisin muflis shi wa mun karanta shi an ya je da sallah cikakkiya da azumi to wannan ba shi da cikakku ya je ma mu yanzu yaya cikakkun ne alaji kana sallah surar da liman ya karanta wa ka kanta ba ana idarwa a tambaye ka sai ku sura ya karanta wallahi wani in zaka bashi kanta masala ba zai ga maka ba saboda shi exercise kawai yake a sallah yana can wani dan waje da ake dafa a nan kasan kantin kwari din ne yana nan hankalin sa yana gurin Allah Allah yake riwan ya idar kan dan wajen ne ya kare a samu matsala eh an yi sal an yi sujjada da sujjada nan ba daya aka yi inna lillahi inna ilaihi kaga kaga raka'ar gaba ɗaya ta tare wannan babu ita inda an rasa sujjada duk masallaci wa wanda yake sujjada da ya saboda duk kowa nan da da lissafin sa ne yake yi a cikin sujjada da da lissafin da yake a sallar ana nan wannan yana jira akwai wani kwastowa da ya bari a kan cikin liman ya ki ya sallame Allah Allah yake a sallame ya je kada ya saboda kada ya tafi wajen makocin sa ya je ya sai kayayyakin nan da shauransu to yanzu mutum ya tsaya wannan a wannan zamani ya ce zai tafi lahira ba na burge da wannan kiriya wannan kana tunanin mutum zai da shine ake ƙara nabil bili su kuma nabil bili abin da suke ƙara imani imani yazidu wa yanqusu yazidu bi ziyadati al-a'mali wa yanqusu bi naqsiha ko bi nuqsaniha imani in ka ƙara aiki sai ka kawo kai ma ka gwada ka gani sanda duk kake ƙara nabil bili da ibadu da waye ka ji ka fi samun nutsuwa da Allah ka fi samun nutsuwa da Allah ka fi samun nutsuwa da addini amma duk sanda ayyukan ka suka yi sako-sako sallolinka na dare suka zama ba sa samuwa wasu ƴan nabulbuli da kake karawa ba sa yiwa farilla ce an yi da gaske suke samuwa akan kai a cikin jami to ka lura da imaninka a wannan lokacin kai ma sai ka ji abin yana maka da falafel ashe in aiki ya karu imani sai ya karu idan ya ragu sai imani ya rabu to kuko kullun an zo ana hada mutane da ibada da da waye ko kuma kawai ku ci a dangala wanzuwa sai da jini to dangala wannan ka din ne wala ne zai maka iya wannan kawai bayan sallah a ƙara da wannan a cikin shi za a ta annabi lahira da shi an yi kuwa to gaya kenan cikin sufanci ka samu ya kili ya zama da abin da ake faɗa su lawul mabus nan duk ba ana faɗa maka sai ka gani a nuna a yayi maka ka gani al'arshin da ake cewa al'arshi sai ka gani in ana faɗa ya yayi ma ga al'arshi mala'iku ne sai ka gani abin da ake yi a kabari ana cewa yan an binne mutum ko ana azabar kabari ko ana waye in ka zo kan kabarin ka tsaya sai ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan akan kabari sai ya faɗi abinda ake akan kabarin da ya juyo sai ya kalli sahabbai yace ba dan ba dan tirmuza zuciyar ku ba da kun ga abin da nake gani zuciyar ku ta tiburbuda shine kamar rubu a tamar rubu tiburbuda ka tiburbuda a ƙasa to zuciyar ku ta tiburbuda me kenan ta yi datti dattin da menene da rani ne tsatsa zunubi ne kai zunubi sai a ɗiga ba in kai zunubi to nan kullun ƙara rufe ke yana ƙara nisan yana nisan ta kada a kake a kake da ake gani to ibnu al-arabi haka ya fassara ibnu arabi al-hatimi shur akbar radiyallahu anhu haka yace ce dauka zuciya ce wanda son zuciya da abubuwa yake yi ba annabi yace sai ga ba dan wannan ba abin da nake gani za ku gani shi ma hadisi shari'i ya ga cikin cikin al-mujib lokacin da yake sardin hadisan garin mala'ika da kashi wannan kashi abu ne yana nan mukami musulunci ya mukami ne akwai islam akwai iman akwai isan shi isan babu wani batun wani kokonto da haka shi ilimin tsufanci ba za ka taba ji an ce ik talaba shehu tijani wa shehu abdul qadir jilani da aula mas'alati kaza fa za hawa shehu tijani ila kaza wa shehu abdul qadir ila kaza ba za ka taba ji haka tsufanci ba a cewa shehu tijani ya saba da shehu abdul qadir shehu abdul qadir yana ganin ayi kaza shehu tijani yana ganin ayi kaza ba za ka taba ganin haka tsufanci ba duk ɗaya ne ibaratu na shatta wa ma'ana ka wahidun wa kullun ila zaka aljamali yushiru wato bayanin mu daban-daban ne amma dai duk abu ɗaya muke faɗa kamar yanzu in zo in ce mal abba faɗa mana masallacin nan ya za a ce drawing at ko mene za mu ce yadda masallacin fanta mana masallacin nan ko in ka zuwa ka ce yana da kofa biyu akwai rumfa a gaba canjin sa iri kaza kaza kaza dukka ya rubuta sai a tashi wani ana a ce ya subanta to za a fi dai abin da ka faɗa shi zai faɗa amma kuma za a ji hanyar da ka bi ba ita ce zai bi ba ko amma dai duk ƙarshe abu ɗaya za ku faɗa haka ne ko to su ba ya bi duk abin da za su faɗa maka abu ɗaya ne sai dai hanyar da wannan ya biye bayanin ta saba da hanyar wannan amma an je ƙarshe za a ga duk abu ɗaya suka faɗa babu sabani a cikin saboda shi ilimi ne dama na mukashafa ilimi ne na kashfi ilimi ne na yaqini ilimi ne na tahaqquqi ba wai labari kake ji ko kake da ilimi ne da za a yayi ma a gani tun kana gani ta bayan hijabi ne kauri ka dawo kana gani ta bayan hijabi ne siranta a zo a yaye maka hijabin gaba ɗaya ba ka gani kuruku to kuma in ka zo nan shine ma'arifa to in ka zo nan kuma magana magana ta kare amma ta yaya za ka samu hakan ya abu shaykhan arifal masaliki yaqihi fi tariqihil mahadi sai ka abu su bawan Allah masanin hanya wanda ya san yan fashin da suke hanya hanyar akwai yan fashi eh kamar yadda an ce hanyar Kaduna zuwa Kano zuwa Kaduna ko Kaduna zuwa Abuja akwai yan kidnapping akwai waye to hanyar zuwa gurin Allah akwai ƴan fashi akwai ƴan kidnapping suwaye su ne nafs shaitan da hawa da duniya wannan su ne ƴan kidnappers da ƴan boko haram da da ƴan fashi da barayi na hanyar Allah suna nan suna wato jiranka ka sau dan haka in ka taho kai kadai za su tauce ka dan baka san hanyar ba amma idan ka samu wanda ya je Abuja ya san hanyoyin da ake bi na kewaye a kewaye musu to shikenan in yazo sai ce nan gurin abu ta nan ayi kewaye nan ayi nan nan ayi nan sai ta kai muku lafiya lauyi a je Abuja to haka hanya Allah in wanda ya san akwai shi dan akwai rasu da ka zo ka ga mai ka ce abu kaza abu kaza ya san wannan nafsu ce ta kawo maka hari sai sun buke sai a bari a bar wannan ka ai abu kaza za ka abu kaza za ka amfanin abu kenan sai dai wanda suka muna na abun suka haskawa mutane al'amarin yadda yake a wata riga muna amma iyakar shehi da wuri kenan da ake faɗa iyaka ya kai ka hanya Abuja lafiya ka je dani lafiya kada in kidnabi su kama ka da to haka hanya Allah kai din zaka tafi ka zama na Allah shi dan ya barka yana kallo in ka zama na Allah nan ka kai wannan ka kai tudun mun tsira ba yadda da kai sai dai dinga kallon ka to shi kana ganin zai bari bayan alƙawarin da yawa Allah cewa wala ubillannahu wala umanniyannahu wala amurannahu fala yubtikunna azanal an'ami wala amurannahu fala yugayyirunna khalqa Allah yayi wannan rantsaran sa kan sai ya batar da kai kuma ya ga zaka kama hanyar shiriya hanyar da zaka je tudun mun tsira ta yadda sai dai kallo ka daga kasa ba ta ne kuma ya kare ka ai ba zai baka to shi kuma shi yana ganin ka ta inda baka ganin inna hu yaraqu huwa wa qabilu min haythu la tarawun to wanda ko ya san hanya ya san yadda al'amarin yake to in ka abote shi sai ya gwada maka yadda zaka yi wanda ya taba yin tafiya shi kadai zuwa guri zai suna rashin daɗin tafiya kai kaɗai gurin da baka sani ba sai kai ta fuskantar kalubale iri iri tafiya gurin da kake kai kaɗai baka sani ba an fahimta amma an za da tafi wato tafiyar mu da muka yi wannan umra akwai mazanin tafiya cikin wanda wanda ya san tafiya ya je je je je je shine ya jagorance mu tafiya in muka ganshi a wata rahama muke bi da wani wani nutsuwa da da abu da za mu dawo babu cikin nan abun ba da sai dirijiri ake da da dawururar ina ma za ku je a muku abin a muku me ake cewa abin nan na iya ba eh sakin ko ko ke yara ina ne za ku je a dudduba ko a tura ku ina ma za ku wallahi a da ai ga sai muna tunanin sun ina ma za mu yi mu dore muke mu je nan mu tambaya mu je nan mu tambaya mu je nan mu tambaya amma a gajiya ko dake da shi kawai yana gaba muna je da shi inda ya kusa kawai sai mu kusa in ya tsaya yau da to amfani shehi a tafiya gurin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya mana ya mana tauki to daga sai mu kwana nan ko da kan karatu ne mu taso daga farkon baitin Allah Allahumma salli ala ولا هادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله